عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي قليل وداد العبد فيك سفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا يعصم طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النير التي كنتم بها تكذبون فاليوم يودي رانا تاشي قيامة كنا الله يكي وكافرين wanda suka yi jagoranci aka yi kafirci da wanda suka bi jagororinsu suka yi kafirci da waɗanda suka bautawa dodo da dodannin da aka bautawa sai ubangiji ce yau kam fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darran yau kam ranar tashin kiyama din nan la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darran ba a cikin ku ba wanda zai amfani waninsa da wani abu mai amfani ya jawo masa amfani wato ya cece shi kenan ya raba shi da azaba ko kuma a'a ya cutar da shi ta hanyarsa yau dai ba mai mulki sai Allah liman ya mulkul yawm lillahi alwahid alqahir wanda suke zamanin dodannin su za su cece su to ba za su iya ba su ba komai bane la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darran wani daga cikin ku ba zai amfani dan uwansa da wani abun amfani ko abun cutarwa ba wanda ya sai wani abu yau la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wa naqulu lil ladina zalamu ubangiji yace sai mu gaya wa waɗannan kafirai zuku azaban nirin lati kuntum biha tukazzibuna ga tashin kiyama dai da kuke cewa ƙarya ne gashi tashin kiyaman ya faru wutar da kuke cewa ƙarya ce ga wutar a gaban kunnan ta faru fa naqulu sai mu cewa lillazina zalamu ga waɗannan kafirai zuku kudan azaban neri azabar wuta allati wannan da kuka zamuwa kuntum tukazzibuna biha wanda kuke karyata kuka ce babu lahira ba tashin kiyama ba hisabi ba uquba to gashi ya zama gaskiya ga tashin kiyama ya faru ga kuma wuta ta ta zo tana neman a bada ku ta ci
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما
يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءوا إن هذا إلا سحر مبين
ina mai musulunta kai haka da hannunka kana jin hausa lokaci ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka faɗa cikin wannan larabci kace ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne ubangiji shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi mu shi kadai muke bautawa kace ka yarda da haka kuma ka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi yazo da wannan addini Islam wanda muke kace kuma ka yarda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane Allah ba shi da da annabi isa babban bawan Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun ya aiko annabi Muhammadu da shekara kamar fiye da ɗari biyar haka kuma shi ya zo duniya da wani abun mamaki abun mamakin nasa shi ya zo ne Allah ya yi masa uwa Allah bai masa uba ba yadda Allah ya yi wa annabi Adam ba shi da uwar ba shi da uban ya yi hawa kuma ba ta da uwa mu kuma gaba ɗaya mu sauran yan waɗa aka yi muna da uwa muna da uba wannan abun mamakin Allah wanda ya kawo isa da shi ko mu masu uban ma ai ba ubanmu ne yake kera mu a cikin uwarmu ba Allah ne yake kera jirajirai a cikin uwayensu ba mazan matan ne suke kera musu jirajirai a cikinsu ba Allah ne yake kerawa to yadda Allah ya sa ya kera kowane jinjiga cikin uwarsa haka ya kera annabi isa a cikin uwarsa ka yarda da abin da ka faɗa ka ce alhamdulillah alhamdulillah yanzu ka zama musulmi duk abin da yake wajibi a kanmu ya zama wajibi a kanka duk abin da ba ma yi ba za ka yi ba ba ma cin naman alade kai ma ba za ka ci naman alade ba kuma muna roƙon Allah ya baka dukiya ka hudda zakka muna roƙon Allah ya baka lafiya da zaman lafiya kai haji muna daga yanzu nan ba za ka sha ruwa ba sai dare rana ta fara sai ka sha ruwa kai niyyar mu karasa wannan azumi tare da kai menene sunanka na da na'am na'am sunanka shehu shehu ai na gaje na ga kamar musulmi ne suke sa shehu ko to shehu usmanu ko shehu to ma da Allah shehu usmanu yanzu zaka je kai wanka in kai wanka wannan irin wanka kullum in kai wanka sai in kwanta da matarka yanda ake kwana da mata sai ka irin wannan wanka sannan kai arwala kai sallah muna maka murna malam shehu marhaban a ba shi abin riga muna maka murna وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم أما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين kafirai abin da suka faɗa فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول لن نذوق عذاب التي كنتم بها تكذبون واذا تتلي عليهم اياتنا بينات كافران مكه ان an karanta musu ayoyin mu alqur'ani bayyinatin wadanda suke masu bayani filla filla komai nasu a bayyane kafiran makka da kafirin yanzu da ko da kafirai in an karanta musu ayoyin Allah waɗanda annabi Muhammadu ya zo da su bayyanannu ƙara lalazina kawaru ƙara lalazina kawaru ƙalu ma haza illa rajulun ƙalu sai kafuran maka suka ce ma haza wannan mutum bai zama ba illa rajulun wani mutum ne yuridu yana son an ya sudda kuma amma ya budu abaku ya raba ku da abin da iyayenku suke bautawa don ku zama biyansa ya raba ku da iyayenku da kakanninku ku zama mabiyansa abinda wannan mutum yake so kenan yuri don ya sudda ku amma kana ya buda ba ku wa galu ma haza suka ce wannan abu abinda annabi ya zo da shi din nan shi ba komai bane illa ifkun ƙarya ne muftaran wanda aka yanka su ne masu ƙarya annabi gaskiya ya kawo gaskiya ne shi gaskiya ya zo da shi shine alqur'ani wa qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum har yanzu dai sun sake cewa akan wannan alkur'anin da ya zo musu dinnan suna cewa ma za illa fi mubtada wa ma za min in in hadha illa asati in in haqqi lamma ja'ahum in hadha illa sirrun mubin kuka ce in hadha wannan bai zama koyi ba illa sirrun sai da sirri mubin bayyananne har yanzu dai maganar su bata hadu ba wadansu ce qur'ani sihiri ne annabi mai sihiri ne wadansu ce qur'ani bokanci ne manzo Allah yana yin bokanci wani lokaci su ce shi manzon Allah baya cikin hankalinsa wani lokaci su ma ba su haɗu ba da yake ƙarya ba ta haɗuwa ta ginu sama abu daya ma haza illa ifkum mutaran shi wannan alqur'ani bai zama komai ba sai ƙarya da aka kirkira fa gado da ma haza illa ifkum mutara in haza wannan bai zama komai ba illa sirrun sai dai sihiri mubinun bayyananne وما آتيناهم كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير
وقالوا وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير da suke cewa abin da ka zo da shi ba gaskiya ba ne ƙarya ce wanda aka ƙirƙiro abin da ka zo da shi sihiri ne kuma abin da ka zo da shi kana neman ka raba su da iyayensu da kakanninsu ne wai ina suka samo wannan abu wanda aka ga wanda ya gaya musu wannan alƙur'anin ba gaskiya ba ne kai din nan ba gaskiya ba ina ku suka samo wannan labari domin muhimmin labari ya kamata a samo shi daga tushe ina suka samo wannan labari cewa alƙur'ani sihiri ne alkur'ani kirkira ne an kirkiro shi ne ba daga ba maganar Allah bane kai din nan ba manzon Allah bane ina suka samu waɗannan hujjoji wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha su mutanen makka kamun ka zo ba mu taba aiko musu da waɗansu littattafai suke karantawa wanda za su rika ba su hujja ga gaskiya ga ƙarya ga gaskiya ga ƙarya wanda za su gaya musu ga gaskiya ga ƙarya ba su samu wannan littattafan ba wanda suka samu suka karanta kamun ka zo wa ma arsalna ilayhim qablaka min nazir ko ba mu aiki wani manzo kamun ka zo wani manzo bai zo ya gaya musu labarin Allah da labarin lahira in an mutu za a tashi ba kai ne farkon manzon su rabon mutanen makka da annabi tun daga zamanin annabi isma'il shekara da yawa ba san wani manzo ba ba san wani littafi daga Allah ba ina suka samu waɗannan hujjoji ai mutum baya tura wata hujja mai karfi sai ya samu wata hujja mai karfin da ta yi wannan hujjar sannan yake tura hujja mai karfi kuma atayna min kutubin yadrusunaha kuma arsalna ilayhim qablaka min nazir kuma aiki wani manzo ya zo ya musu gargadi ya ba su labari sun rike wannan labarin kamun ka zo labarin sun ya tura labarin ka ba kuma arsalna ilayhim qablaka min nazir وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير أسورا kafurai da suka karyata ka a yanzu ai waɗanda suka riga su sun karyata annabawansu kafuran da kafuran annabi nuhu sun karyata annabi nuhu kafuran annabi hudu sun karyata annabi hudu kafuran annabi salihu sun karyata annabi salihu kafuran annabi ludu sun karyata annabi ludu su kafurai wanda muka aiki manzanni gare su suka karyata su ma waɗannan naka suka karyata su waɗannan ‘yan kaɗan ne fa dangane da waɗancan wa ma ate na min kutubi ne durusu na ha wa ma arsalna ilayhim qablaka ne wa kazzaba allazina min qablihim allazina min qablihim kafiran da suka riga su kazzaba sun ƙaryata annabawan su wa ma barahu min ishara ma ate nahu kuma waɗancan kafiran da waɗannan nakan nan wajen ƙarfi da jama'a da sojoji da kowane irin ƙarfi su naka nan na makka ba su kai ma ushurin ushurin waɗancan da suka wuce ba ko mun halakar da su balle su ƴan kaɗan mutanen makka wanda suke da kyar suke haɗa soja dubu ba za iya haɗawa sai dai su kai iyaka su kai ɗari tara da hamsin nawa suke a haɗa da kafiran adawa da kafiran samudawa to duk waɗannan ma mun halakar da su balle ƴan waɗannan ƴan kaɗan وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من إشارة وأننا كان يزو ما بلغوا وسكي من إشارة أشر أشر ما آتيناه وأبن مكبا ودن شنبا فكيف كان نكير يا يا كغني غرغدين da nasa akai wa manzanni da suka yi wa kafiransu gargadi na ita cewa in fa ba ku yi imani ba fa za a halakar da su in ba ku yi imani ba za a halakar da su kullum haka ake gaya musu bayan an yi gargadi sai a gaya musu a ce duk wanda ya kifa za a halakar da shi mun gargadar da su sun ki karba to daga baya sai muka halakar da su waɗansu mun halakar da su da ruwa waɗansu mun halakar da su da iska waɗansu mala'iku ne suka ihu aka halakar da su waɗansu ko garin su aka daga aka kiwa cikin wuta to su masu saurari nasu wa ma ba da gumi ishara ma ate na fakas da bursuli fa kaifa kana nakiri kaka kaga irin gargadin da na gaya musu ka yi me ya same su irin abin da ya samu waɗancan su ma waɗannan zai same su قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادي ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد wato gaya musu ya rasulullah ka ce musu inna ma a izukum yanzu abin da zan yi ku jawo hankalinku ku bani hankalinku in muku wa'azi abin da kuke cewa hal na dullukum a ya rajulin nabiyukum idza muzdiftum kullu muzdijin innakum lafi khalqin jadid a iftai Allah kazi wannan bi jinna a ba haka za ku rika faɗa ba cewa ya kirkiri magana ya ce in ji Allah ko ku a wannan magana nasa ba ba magana mai hankali wani ku jawo hankalin ku in gaya musu ku gaskiyar da za ta amfane ku a izukum zan wa'azantar da ku wahidatin da wata shawara guda ɗaya ko kalma guda ɗaya kalmar ko ko shawar ita ce an taqumu lillahi ku tashi ku yi damara ku tsaya wa Allah in muku shaida musni wa furade ko mutum bibi ko mutum ɗaya ɗaya ku dage ku tsaya wa gaskiyar Allah ku gaya wa kanku gaskiya an taɓi mulilayen masne furade ko mutum biyu biyu ko mutum ɗaya ɗaya ku ja junan ku ga mutum biyu su ja junan su da Allah mu faɗi gaskiya shi mutumin nan kan mahaukaci din ne gaskiya ne to Allah mutumin nan da muke cewa sihiri ne kayansa gaskiya ne wanda muke cewa abin nasa bokanci ne gaskiya ne a ai manyan ku sun faɗa Utba ya ce wannan mutum abin da yake waɗannan ba sihiri ba ne mun san sihiri, abin da yake yin nan ba bokanci ba ne mun san bokanci, abin da yake yin nan ba hauka ba ne ai an san tun tashin yau shekara arba'in ya fi kowane mutumin makka hankali, ya fi kowane mutumin makka amana, ya fi kowane mutumin makka mutunci, ya fi kowane mutumin makka daɗin hali daɗin zama. duk abubuwan da muke dangana masu cewa hauka ne ko bokanci ne ko siri ne lallai duk wannan ba haka bane akwai dai wani abu in ji manyansu to wani abu ne ku zo in gaya muku shi lalle ku dage ko mutum bibi ko mutum ɗaya ɗaya ku gaya wa kanku gaskiya ku san abubuwan da kuke faɗa duka ba gaskiya ba ne ku zo ku ji gaskiya sun mata tafakkaru ku yi tunani ku sa hankalinku har ku gane ma bi sahibikum min jinna wannan mutumin naku mutumin mu kenan annabi muhammadu ma bi sahibikum min jinna bai da wani abun da ake kiransa aljani bai da wani abun da ake kiransa aljani ma bi sahibikum min jinna illu in huwa illa nazirun lakum shi manzo ne daga Allah ya zo ya muku gargadi kada wani bala'i ya same ku duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kun san yadda nake ni da ku kamar mutum ne mutane ne suka ji labari yaƙi ya tinkaro garinsu sai suka tura mutum ya je ya je musu labari yaya labarin yake ne da mutumin ya je sai ya hango lalle ya ga yaƙi gashi nan ya taso a guje ya dawo ya zo ya tsaya gaban mutane ketare gasa jama'a maza maza jama'a maza maza jama'a na ga yaƙi na ga yaƙi ya tinkaro idan na zo na ce muku haka za ku ƙaryata ni suka ce ai tun da kake mu taɓa ganin kayi ƙarya ba in kai wannan ba za mu ce ƙarya kake ba ya ce to shi kenan Allah ya aiko ne in zo muku gargadi bai ne da azabin shirin kusa da azaba mai tsanani ga ta nan bai ne da azabin shirin domin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa da tashin kiyama ne yana cewa bu isu ana wasu aka hatai ne lokacin da Allah ya aiko ni kusa da tashin duniya kamar yatsun nan guda biyu kusa da tashin duniya ne saboda haka Allah ya aiko ni muku gargadi ga tashin duniya nan yayi kusa bai daidai azabin shiri azabin shadidin din nan shin azabin shadidin yana gaya musu ranar da za a yayyanka manyansu a badar ne a ɗaure wasu manyan wayannan saba'in waɗannan ma saba'in shi yake gargaɗin ko kuma ranar da kowane kafiri zai mutu mala'iku su zo su bashi tsoro su bashi tsoro su soma dukansa har ya soma cewa ya tuba ya tuba ya tuba wannan gargadin ake musu ne ko kuwa a ranar tashin kiyama gaba ɗaya ga su ga wuta ga tashin kiyama ya tabbata wani gargadi yake musu cikin wannan guda uku bai ne dai azabin shadid
قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد shi manzo wanda ya zo da alheri irin wannan ya sa mutanen duniya a bakin wuta kaɗan za su faɗa sai zo wuf sai ya ɗauke su bai ajiye su a daji ba wanda suka yarda sai da ya kai su cikin aljanna ya ajiye su waɗannan abubuwa guda biyu wanda ya maka waɗannan ai ya isa ka je ka bashi lada ya raba ka da faɗawa cikin wuta ya kai ka har cikin aljanna ai ya kamata ka bashi lada amma duk da haka ni ban ce ku bani lada akan wannan gargadi da nake muku raba ku da wuta in kai ku aljanna ba ba na ce ku bani lada akai bane huwa lakum ban ce ku bani lada wani dukiya daga gare ku ba ilayya illa Allah wannan isar da aika aika Allah ne ya aike ni nake isar da aikan Allah inda lada din ma Allah da ya aiko ni shine zai bani lada ba mutane za su ba ni lada ba kul ma as'aluku ajr illa al-mawaddata fil qurba ba na neman lada a wurin kowa in za ku yi min wani abu ma to ku yi soyayya ga mutanen gidana saboda haka soyayyan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi masa salati to shine murnan kowane mumini annabi ya zo ya raba shi da wuta ya kai shi aljanna a so danginsa wato mutane da ake su sharifai jikokin manzon Allah din nan to a girmama su sannan kuma a bi sunnoninsa sallallahu alaihi wasallama dariƙun waliye da ake cewa akwai dariƙu kamar dariƙu da goma sha uku dukkan su gabaki da jikokin manzon Allah ne suke jagoran waɗannan dariƙu mutum ɗaya ba jikan manzon Allah ba shine Ibn al-Arabi al-Hatimi shi kam Hatimi ne ba ba jikan manzon Allah bane amma sauran duk dariƙun nan jikokin annabi ne suke jagororin su saboda cewa annabi ya ce ku riƙe sunnata ku riƙe mutanen gidana kul ma sa'altukum ayyuhu wa lakum ilayya illa Allah wa huwa shi Allah shahidun mai gani ne masani ne ala kulli shay akan kowane abu
قل إن ربي يقبض بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ولن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل يا رسول الله يا والدنيا قبائل قل إن ربي يقذف بالحق كجاء إن ربي الله أبنجينا يقذف بالحق shi yake jefo gaskiyar wahayi a zuciyar wanda ya aiko shi Allah shi yake aiko wahayi a zuciya zuciyar manzanni Allahu a'lamu haizu yaj'alu risalati yanzu bil haqqi allamul ghuyub shi Allah shine masanin abubuwan da suke boye shi kuma fi sani wanda ya cancanta aiko shi ya jefa masa wannan aika zuciyarsa shi kuma isar wannan fassara kenan fassara ta biyu kulin rabbi yakzuhu bil haqqi shi Allah ubangiji zai kawo gaskiya ya doke ƙarya da ita bal nakzu bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun Allah shi ke aiko manzani ya jefa musu wahayi a zuciyarsu Allah shi ke jefo gaskiya ta zo ta bugi ƙarya ta kataccana ta ta faza mata kai in an fasa kan mutum wato kwanya ta warwatse to mutum ya halaka kenan shine fa yadmaguhu gaskiya ta buge kan ƙarya ta faza mata kai kwanya ta zube bal nakzu bi haqqil batil fa yadmaguhu ranar ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo fatu makkata ya tadda dodanni nasu na mutanen maka wajen ɗari uku da sittin sai yana ture kowane dodo da sanda ina ce ja alhaqu wa zaqa albatilu inna albatila kana zahuqa ja alhaqu wa zaqa albatilu inna albatila kana zahuqa daga yau gaskiya ta zo ƙarya ta daga yau gaskiya ta zo ƙarya ta tafi ƙarya dama abun korewa ne ƙarya ta tafi tun da gaskiya ta zo to hakika gaskiya ta zo ƙarya ta ya ta tafi bal nadru bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tajhun ja al haqq gaskiya ta zo wa zaqa al batil ƙarya ta koru ta tafi innal batil shi ƙarya tun daga yau kana ya zama zahuqan abun korewa kul ja kul inna Allahul guyub Allah shine masanin abin da yake fake قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد daga yau fa gaskiya ta zo a gaya muku mutanen makka gaskiya ta zo wa ma yubdiul batil wa ma yu'id daga yau wato ƙarya ba ta da wani abin yi ba ta abin farawa ba ta da abin karawa ba ta abin yi ba ta da abin sakewa ƙarya ta kare yanzu wa ya isa yau ya je ya tsafi a makka babu tsafi a makka babu wane mutum ya je ya tsafi a makka ko wani abu ma mai kama da tsafi ba za ka iya yi a makka a kyale ka ba wani abu na neman tabarruki ma ba za su bari ka yi ba saboda yana kama da tsafi saboda garin suna jin tsoron tsafi kullum har tabarruki ma yanzu in ka sai ce shirk shirk shirk ba dama yanzu ya tsafi a makka gaskiya ta zo ta kori ƙarya wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'idu ƙarya kan ta mutu ba abin da take farawa ba abin da take kare karawa ta tafi قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب kuma yadda na faɗa muku a baya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa inna awiyakum la rahu da nawfi dalalin mubin mu wanda muka ce mun kadaita Allah Allah shi kadai ne ubangijin komi da komi ubangijin kowa da kowa ba ma bauta kowa sai shi kuma muna gaya muku za a mutu za a ta kuma gaya muku an je lahira za a yi hisabi za a ba da lada wa wanda ya cancanci lada za a ba da ukuba wanda ya cancance ta ku ba kun ce ba haka ba ne ba za ku bauta wa Allah ba ba ku yadda a kaɗaita Allah ba ba ku yadda akwai manzanni ba ba ku yadda akwai tashin kiyama ba ba ku yadda akwai hisabi ko ukuba ba kuka ce to shikenan tun da abin ya zama haka lallai da mu da ku waɗansu suna kan shirya waɗansu suna kan ɓata to tun da haka ne mu dai muna gaya muku annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ku ce kulin dalaltu idan abin da nake kai na gaskata Allah da kadaita shi da bauta masa in shi ne ɓata fa inna ma billu ala nafsi wato ɓatan nan sai ya zama kan kai na kenan wai ni ta daitu in kuma abin da nake faɗa muku nan shine shiriya cewa Allah makaɗaici ne manzanci gaskiya ne in an mutu an tashi gaskiya ne za a yi hisabi da kuba gaskiya ne ini ta dai su kenan wai ma yuhi ilayya rabbi in wannan na samo shiriyan nan daga abubuwan da Allah ubangiji na yake mini wahayi da shi ne da bayanai da yake mini ta nan na samu shiriyan da nake isarwa zuwa ga duniya innahu sami'un qarib shi Allah shine sami'un mai jin kowa da kowa duk abin da kowa yake tunani a zuciyarsa Allah yana jinza abin da kowa yake faɗa Allah yana jinza karibun shi kuma Allah yana kusa da kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban suna ta zikiri har makogoron su ya dashe sai ya ce ya ayyuhan nasu irba'u wa la anfusikum fa innakum la tat'una al-atamma wala bi afada innama tat'una as-sami' as-sami' al-qarib ya ku mutane ku tausaya wa kanku mana wanda kuke kiran ba a nesa yake ba kuma ba ba ba ba baya ji ba yana ji kuma yana kusa saboda tausayi manzo Allah baya son mutane su wahala innahu Allah sami'un mai ji ne qaribun makusaci ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب wannan abin da nake muku gargadi da shi din nan wanda nake cewa ga kama ku in na ranar badar din ne in na ranar mutuwa din ne in na ranar tashin kiyama ne walau tare izfazi'u in na ranar badar din ne da za ka ga lokacin da suka firgita sun ga an kashe manya saba'in an kama manya saba'in an ɗaure suka ga ba mafita ba wurin tsira ba mafita ba wurin tsira falafauta wa ukizu an an kama su in makanin a wuri karibin kusa da makka ba nesa ba a badar in makanin karib in wannan ne idan kuma ranan ciwon ajali ya kama kafiri zai mutu ne mala'iku sun zo da kayan duka sun bashi tsoro ya firgita nan ma an kama shi daga wuri makusaci haka ranar lahira din nema in azabar ta zo ga azabar ga firgitarsu ga azabar kuma kusa da su duk yadda aka yi dai in na badar din ne ma haka ne in na mutuwan kafiri din ma haka ne idan na ranar tashin kiyama din ma haka ne walau tare izba zigu fala bauta ba wurin tsira ba wurin da za a gudu a tsira wa uku zu an kama su min makanin a wuri karibin kusa وقالوا آمنا به وأنا له التناوش من مكان بعيد قالوا آمنا به وأني لهم التناوش من مكان بعيد idan an tada tashin kiyama kafirai an tsaye da su sun ga wuta walau tare idil mujrimuna naki suru usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjina na masalan inna muqinun in sun ga wuta sun ga azaba sai yau Allah mun ga gaskiya mun ji gaskiya mun tabbatar da tashin kiyama gashi ta faru azaba kuma gashi muna ganin ta a gaban mu a mai da mu duniya mun yi imani a mai da mu duniya mun yi imani Allah ce ina duniya ai ba ta kusa da ku an riga an nade duniyar wa ku zo min makanin qarib wa qalu amanna bihi aran nan sai yau kan mun yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da abin da ya faɗa a mai da mu duniya mu yi aiki wa an nela mutanawuji min makanin ba'id Allah ce ta ina ai imani ya yi nesa da ku ya wuce maganan aladu ba a ɗauka wata tanawushu kama abu wanda yake nisan da bai fi sabi guda ba shi ne tanawush tanawul kuma kamo abu daga duk inda yake ta ina za ku lalubi imani yanzu kama shi yana can duniya kun baro duniya ina za ku ga imani balle ku kama shi baya kusa da ku a nan lahira ba a imani a nan lahira ba a ibada daga duniya ake yin imani ya yi amfani sannan a yi aiki ya yi amfani yanzu tsakaninku da imani ya yi nisa a ne da mutana wushu ta ina za su lalubi imani su kama shi yana kusa da su ne min makanin ba'idin daga wuri manisanci duniya kenan su ko yanzu na lahira suke imanin وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ورکورو به من قبل ويكذبون بالغيب من مكان بعيد شن a lokacin da ake ce musu aminu bi rabbikum war rasul yad'ukum lituminu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin Muhammadu ya sha gaya muku zo ku yi imani ku zo ku yi imani ku zo ku yi imani ba ku yi ba wa qad kafaru bihi min qablu kun kafirce masa a duniya sai kun zo lahira ne ku ce za ku yi imani da shi bayan kun kafirce masa a duniya imanin fir'auna da ya ga halaka sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amarat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin ina ai lokacin imani ya wuce kun riga kun zo lahira wa qad kafaru bihi min qablu su riga sun kafirce wa annabi da abin da annabi ya zo da shi min kabri tun zamanin da tun duniya tun suna duniya yaushe za su zo lahira ko sun yi imani da shi wa yakzibuna bil ghaibi min makanin ba'id yanzu na jiwa ne a cikin duhu a cikin gaibu min makanin ba'idin daga wuri manisanci yanzu na lahira ne a wajen imani kuma ya can duniya suke jefa imanin ina imani zai je sami a duniya suna nan lahira wannan kenan ko kuma da lokacin da suke tare da annabi suna jiwon maganan banza yazzihuna bil ghaib suna arajif suna maganganun banza ce asadiru lawwalina sai ma huwa illa bahrun mithlukum kaza kaza kaza gashi yanzu sun yi nisa da duniyar sun yi nisa da wurin imani sun yi nisa da wurin karban tuba din yanzu kan suna jiwa magana ne a cikin duhu a cikin gaibu in makanin ba'idin daga wuri mai nisa وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب imanin da suke nema su yi a nan lahira ina an riga an shiga tsakaninsu da imani imani kan ba za su gan shi ba an shiga an shiga tsakaninsu da shi duniyar ma gaba ɗaya an naɗe ta na za su koma su yi imani wahila bainahum wa baina ma yashtahuna ba wai imani kadai ba duk abin da suke so Allah ya riga ya shiga tsakaninsu da shi ba za su same shi ba komi abin da duk suke so Allah ya hana su ba za su samu ba to riga sun mutu ba imani ce ibrahim radiyallahu anhu yake cewa azaban lahira duk gabaki da ta taru akan wannan wahila bainahum wa bain ma yashtahuna an shiga tsakanin su duk abin da suke nema an shiga tsakanin su da an raba su da duk abin da suke so ba za su samu ba shi kuma yace dadin lahira kuma duk ya kare cikin lahum ma yasha'una khalidina lahum ma sha'una khalidina duk abin da dan aljanna yake nema yana nan kuma zai dawwama a ciki shine an tattara dukkan darin aljanna a cikin lahum fiya ma sha'una khalidina duk abin da suke nema yana nan a aljanna har ma abin da ido bai taba gani ba zuciya bai taba kunne bai taba ji ba zuciyar wani dan adam ba taba tarsowa da shi ba duk za su gani duk abin da suke kuma za su dawwama a ciki da in duniya duk an tattara cikin wannan daɗin lahira a wurin ƴan aljanna Allah ya sa da mu don an tattara cikin wannan bala'in lahira kuma duk an tattara ya cikin wahila bainahum wa baina ma yashtahuna an shiga tsakanin su duk abin da suke so an shiga tsakanin su ba za su samu ba kama fu ila bai sha'ir kamar yadda aka yi da magabatan su mutanen su kafiran annabi nuhu haka aka yi musu kafiran annabi hudu haka aka yi musu kafiran annabi salihu kafiran dukkan wani annabi dai haka aka yi musu da yake ba su yi imani ba sai aka shiga tsakanin su duk abin da suke so an shiga tsakanin su da shi ba za su same shi ba wahila baina wa baina ma yashtahuna an yaka ne ka babu ilmi sha'im kamar yadda aka yi da mutanen su kafirai ƴan uwansu masu hali irin nasu ya min qabul tuntuni kamun su zo innahum su kafiran makka a lokacin da suke cikin duniya suke tare da annabi kanu sun zo fi shakkin a cikin shakka muribin shakka mai jefa mutum a cikin shakka wasu yarda da annabin ba suna shakkarsa wasu yarda da qur'anin ba suna shakkarsa wasu yarda da musuluncin ba suna shakkarsa wasu yarda da tashin duniya ba suna shakkarsa ba wai shakka mai sauki ba shakka ne ma a cikin shakka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير suratu fadiri makiyatun waya sittun wa arba'una wannan sura manzon Allah yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi arba'in da shida ita ce ƙarshen surar da ke take somawa da alhamdu dama surori masu somawa da- da alhamdu guda biyar ne kamar yadda sunayen Allah suke cikin fatiha guda biyar da Allahu da Rabbu da Rahmanu da Rahimu da Maliku to haka aka jero alham- surori masu farawa da alhamdu ko yaushe aka kasa qur'ani kashi hudu to kashi daya in an ji shi rubu to sai a kawo alhamdu alhamdu fatiha shine farko Alham- alhamdu na biyu da aka zo za kusan za a yi rubu'i na alqur'ani aka kawo alhamdu na lan'ami shi kuma yana tafiya tare da rabbu zaka ji eh, summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna wa huwa rabbu kulli shay'in rabbu rabbu dai to daga nan kuma in an sake kawowa kashi ɗaya daga cikin kashi hudu to ya zama rabin alkur'ani ya zama rabin alkur'ani kenan to sai ya kawo alhamdu alhamdu na suratul kahfi wanda yake tafi tare da arrahmanu wal qulullahu rahman daga nan kuma saura kashi in an yi kashi ɗaya daga cikin kashi hudun alkur'ani ya zama ah, an zo suratul sad kenan suratul sad to sai a kawo alhamdu na suratu sabai din nan sannan kuma na ƙarshe kuma kamar yadda aka fara da alhamdu na fatiha ah, shine ka- shine farko to alhamdu fadi shine ƙarshe to amma in an ajiye shi can wajen nafi nafi an jera surori ne na koyar da mutane yadda za su iya karatun sallah aka ajiye su ga gajejjeru kamar yadda mutanen ma haka suke rayu kana dan yaro ka zo mararrafe ka girma har ka zama dattijo ah, haka aka jero surorin dukkan su gajejjeru ne kamun ah, a iso masu tsawo to saboda haka in an kawo suratu fadiri an ajiye wajen nasi sai ta rasa abokan zama sai ta yi musu tsawo a wurin saboda haka dukkan alhamdu alhamdu sun kare kenan ga alhamdu na fatiha ga alhamdu na lan'ami ga alhamdu na na- na kafi ga alhamdu na suratu sabai ga alhamdu fadiri na karshe shi yanzu za mu shiga nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا نجنة آه، نج... أولي أجنحة مثني وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد دكان غوديا تتبتا لله ga Allah Allah Ubangiji faɗi samawati wanda ya ƙago halittan sama ba tare da an taɓa ganin irinsu ba ya ƙago su faɗi samawati walardi wanda shine farkon wanda ya halicci sammai da kasai wato ba tare da akwai misalin su da ya wuce ba fadara wato an yi abu sabo kenan ba taɓa yin irinsa ba shine an shi ya ce fadara Ah, wani sahabi yana ce ina mamakin larabcin fadaran nan fadaran nan sai wata ran naje ƙauye sai na ji balarabe yana jayayya dan uwansa yace wannan rijiyar tawa ne ta wuce anan lazi fatartuwa anan lazi fatartuwa wannan rijiyar ta ni ne ni ne na farko wanda ya tona ta ta shi abin da aka yi da farko shine fatara fadiru kenan Allah shine dukkan godiya ta tabbata gare shi godiya daga Allah zuwa Allah kamar anan kenan godiya daga Allah zuwa bayin Allah ma ya faru bai zabi kun shekartu amantu makan lau shakiran alima godiya daga bayin Allah zuwa ga Allah godiya daga bayin Allah zuwa bayin Allah duk waɗannan godiyan gabaki ɗaya na Allah ne domin mutum ba zai maka abin da za ka gode masa ba sai Allah ya bashi abin da zai baka kuma sai ya nufe shi ya baka sannan ya yi maka sannan ka gode masa ashe wannan godiyan ma tana komawa ga Allah mu kuma Allah ya halicce mu ya yi mana nemomi dole mu gode masa shi kuma Allah yana gode wa kansa don ba wanda ya san shi kamar shi shi kadai ne ya san kansa yadda yake kansa Ah, saboda haka walhamdu mutlaqul li zatil bari dukan godiya tana komawa ga zatin Allah ubangiji fadi samawati wanda ya halicci sammai wal ardi wanda ya halicci kasai ja'ilil mala'ikati rusulan wanda ya halicci mala'iku ya mai da su manzanni domin Allah ya tsafi min al mala'ikati rusulan wa minan nasi Allah yana da manzanni a cikin mala'iku yana da manzanni a cikin mutane su mala'iku ana aiko su ne wajen manzanni kuma suna zuwa su yi aiki yadda Allah ya hore su a wuraren da aka tura su yi aiki ja'ilil mala'ikati rusulan wanda ya sanya mala'iku ya mai da su manzanni zuwa ga zuwa ga manzanni uli ajniyatin masu fukafukai masne wa sulasa wa ruba waɗansu da, da fukafukan guda biyu biyu wasu lasa waɗansu mala'iku suna da fukafuki guda guda uku uku waɗansu mala'iku suna da fukafukai guda hurhudu masne wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha ubangiji yana ƙara abin da ya ga dama a cikin halittarsa abin da ya ga dama yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha sami'un allah qadir mai iko ne ala kulli shay'in akan komai
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم duk abubuwan da Allah ya buɗa wa bayinsa mutane min rahmatin na rahama in dai ya buɗa wa bayinsa rahama fa'amun suka laha ba wanda zai kame rahaman ya danƙe ta ya hana ta zuwa an yi shekara ɗari biyar tsakanin annabi isa da annabi muhammadu tsakanin su ba manzo Allah ya rike wannan rahama bai sako musu ba sai lokacin da Allah ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sako mana rahama amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan kuma kowace rahama a kasan nan da abin da muke da shi a yanzu da ba mu da shi jiragen saman nan da suke daukan mutane suna rage musu wahala duk duk gaba ke daya kamun alif da dari tara duk duniya ba jirgin sama sai bayan alif da ɗari tara ne aka so mu jirgin sama kuma kullum abubuwan karuwa suke yi na rahama an hana mu yi tafiya da kafa an hana mu ɗauki kaya wato tafiyan mu motoci sun ɗauke mana jirage sun ɗauke mana kaya motoci sun ɗauke mana jirage sun ɗauke mana muna tafiya Allah ya kawo mana rahama injuna su suke mana noma su suke mana sussuka su suke mana niƙa su suke mana rubutu su suke mana karatu su suke mana komai Allah ya bude mana wannan rahama a lokacin da Allah bai bude ba ba mu iya budewa yanzu kuma da Allah ya bude ba mu iya kamewa ya hana ma yaftai Allah lin nasi bir rahmatin duk abin da Allah ya budawa mutane bayin sa min rahama na salama fala mumsika laha ba wanda zai rike ya hana wa ma yumsik duk kuma rahmar da Allah ya buda inda ya riga ya ma yafta Allah na min rahama fala mumsika la wa ma yumsik abinda kuma Allah ya rike ya hana bai bayar ba fala mursila lahu ba wanda zai sako shi in ba in ba Allah ba wa huwa shi Allah shine al-azizu mabuwayi al-hakimu gwani alhamdulillah sai tambaya karma kallah mai tambaya na cewa Allah kara mashi lafiya Allah ja tsawon kwana yace mutum ne da mahaifiyarsa ma mahaifiyan ba musulma ba sai ta zo rasuwa ta bar wasiki cewa ba shi wani dukiya to shin zai karbi dukiyan mahaifiyarsa ba musulma ba ce nam ta zo za ta mutu sai ta ce in ta mutu dan nan nata musulmi a ba shi dukiya cikin dukiyarta ko nam sai ya karba to akan kallah alhamdulillah
nam ce nam sai mai tambaya na biyu yana cewa mutum ne niyan zai shiga itikafi mutum ya zo zai shiga itikafi zai shiga itikafi na'am sai matan matan shi tace ita bata yarda ya shiga itikafin ba to ya hukuncin yake ya kama kallon a ba shi zabi ko ya zabi matar ko ya zabi itikafi na'am na'am na'am na mai tambaya na uku na cewa yana so na mai tambaya na cewa yana so a yi shi karin bayani game da yabo da ake yi da da kida to a kiɗa dai ake tambaya shin kiɗa haramun ne na'am kiɗa haramun ne Na'am.
kusa haramun ne na'am
ba wanda zai amsa wannan sai ya yi tambaya na'am me ya kawo kiɗa na'am idan ɗaurin aure ne ya kawo kiɗa na'am kiɗa halal ne tunda yake dama yana bayyana abin da ake so a bayyana ne na'am ana yin kiɗa don biki na'am kiɗan nan ana yi ranar idi ne na'am duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa Abubakar kale su li kulli qaumin idun na'am Abubakar ya shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kwance na'am yan mata suna kida a gaban sa na'am to sai na Abubakar ya shigo kai a gidan annabi kuke shedancin nan a gidan da ya fada sai annabi ya bude fuskar sa daga kwance din yace ku ba- ka bar su Abubakar ai ko waɗanda mutane suna da idi yau ranar idi ne na'am ana nan suna ta kidansu annabi ya ce wa bukar ya bari da umaru ya shigo sai suka tattarka suka tashi tun bai magana ba sai annabi ya ce umaru kenan ko ce rage ganka gudu yake yi balle ya- balle yara kuma baki sun zo daga habasha suna kida a kofar manzon Allah suna ta kida na'am Aisha ta ce ya rasu ka daga ni mana in gani ina son yi kallon kida amma tsawo na ba zai kai ba daga ni in gani na'am manzon Allah ya daga ta tana kallon kidan na'am can a har yana ce hasbuki ya ishe ai ya ishe ki ga zan sauke ta tukuna ya rasulullahi to kaga da kida duk gaba kida ba ki annabi ba zai yi kallo ba ba zai mata ta yi kallo ba na'am akwai wata mata da ta zo gaban manzo Allah da kayan kidan ta ce ya rasulullahi nayi alkawari idan ka je yakin na Allah ya baka nasara ka dawo da bai sai na zo gaban ka nayi kida na gode wa Allah nayi murna annabi ya ce tunda kin yi alkawari na je na dawo lafiya ki yi kidan ki ki more ki gode wa Allah sai kida bai hana ta ba amma kidan da yake haramun ne kidan da zai tada hankalin mutane ya mantar da su addini ya mantar da su Allah ya tuna musu duniya to shine kidan da bashi da kyau duk abin da zai raba mutum da Allah ko ya raba mutum da addini ba kyau Ah, kamar misalin ah, kaga akwai yan uwanmu yan ɗariƙar kadiriya da shazari da da waɗansu yan ɗariƙu suna da kiɗa amma abin kiran nasu ba sa kiransa ganga sai su kira abin bandiri amma kuma kiɗan ne dai Ah, amma tun da yake zikirin Allah suke cikin kiɗan da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yabon shehunansu waliyai kaga kiɗan nan ba haramun bane saboda haka amma mu yan tijaniya ba mu da abun kiɗa namu na'am ba mu da abun kiɗa namu in mun ga mutane suna kiɗa ko ba za mu soke su ba sai mu bar su da abun su na'am akwai makallahu sai bayan Allah suka kawo Qur'anai suna son a yi musu addu'a Allah ya saka musu akwai wanda kuma alheri.
suka rubuto a cikin takardi suna son a yi musu addu'a Allah ya saka musu alheri. To, Allah ya ji gamu Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da kwanciyar mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu ga annabi sallallahu mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke mana kasar mu Allah sa mu zauna lafiya masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun su Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira Allah jiga musulmi maza da mata rayu Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد خاتم لما سوى ناس إلى دينك إلى صراطك المستقيم إلى دينك سبحان ربك رب الحمد لله رب العالمين
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك تفاؤل ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء